أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai wato ta Sunna TV EKS Islam Alkitabu wa Sunna, barkanmu da haɗuwa da ku a darasinmu na biyar mai taken yadda ake haɗa nasoshi ko ƙa'idodin haɗa nasoshi ko haɗa nasoshi. idan ba mu manta ba mun yi alkawalin wannan darasin za mu bibi waɗansu littattafai guda biyu su zamanto su ne umda gare mu wato littafin daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab na Muhammad al-Amin al-Shanqiti al-Allama da kuma as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-Razi to insha Allah ta'ala yau za mu tashi akan inda muka tsaya dama mun faɗa saboda muhimmancin ƙa'idodin haɗa nasoshi muke buɗewa da su a kowane darasi mai yiwuwa mu bibi waɗannan ƙa'idodin a kowane darasi mai yiwuwa kuma idan muka ga sun maimaitu mu bar su saboda muhimmancin su muke son koda yaushe mu fara da su malamai suke cewa akwai ababe guda takwas wanda idan aka ce magana ta ci karo da juna to sai waɗannan ababen guda takwas duka sun haɗu ko bakwai ko kuma biyar ko hudu ko shida ko uku ko biyu ko ɗaya amma ba za a ce magana ta ci karo da juna ba sai kuma daga cikin waɗannan ababen guda takwas ba ta ci karo da juna daga ɗaya daga cikin su ba waɗannan abu ya cikin ɗaya daga cikin manya-manyan marubuta na malaman musulunci a wannan zamanin wato ustaz dr ahmad sa'ad al-khatib mai mafatihu tafsir shi ya kawo su a cikin mafatihu tafsir yake cewa malamai suke cewa fitana qudi min ash-shuruti wahdatun thaman وحدة الموضوع والمحمول والمكان وحدة الشرط والإضافة الجزء الكلي القوة الفعل أيضا وأخيرا الزمان وفي التناقض أتكن شرطا وروري ورمغانا ورور إروتا من الشروط أكوي شرطة وحدة ثمان أبا بيقودا تقص كنا إذا منتو تكن ليدغ تكنسو واتو مغانا تا وروري جونا كوكو تكن دكانسو wahdatul mawdu'i ya zamanto na farko an samu cin karo ta mawdu'i na an ce mawdu'i na sha maimaitawa kuma na nana ta cewa abinda ake nufi shine abinda malaman wato wato nahau suke kira wato al-mubtada yanzu in ce Muhammadu jalisun Muhammadu a cikin ilimin nahau sunansa mubtada to wannan shi ake kira al-mawdu'u a cikin ilmi na ilmul mantiq da ilmul jadal da ilmul kalam da ilmu wato ulum al-kalam yadda ake tattauna magana an gane ko sannan kuma malaman usulul fiqh da malaman wato balaga suna kiransa wato al-mahkumu alaihi kenan yanzu idan nace Muhammadu jalisun Muhammadu ghairu jalis magana ta ci karo da juna domin domin Muhammadun shine Muhammadun na Muhammadu yana zo ne Muhammadu ba zo ne yake ba magana ta ci karo da juna amma in ce Muhammad Jalis Ibrahim ghairu Jalis Muhammad yana zaune Ibrahim ba zaune yake ba babu matsala domin da Muhammad da Ibrahim sun bambanta kina ya zamanto mawdu'in ya bambanta wahdatul mawdu'i wal wato wal mahmul da al mahmul al mahmul shine malaman nahwu suke kira al khabar khabar sannan kuma su malaman usulul fiqh da malaman balaga suna kiran al-mahkumu bihi wanda aka yi hukunci da shi kenan idan nace Muhammadu jalisun Muhammadu yana zaune shi jalisun shine al-mahkumu bihi shine kuma al-mahmul kuma shine al-khabar kenan idan ya zamanto Muhammadu wato ash-shamsu tali'atun nace rana ta bullo kuma sai nace ash-shamsu ghairu tali'a rana bata bullo ba to kaga da tali'a da ghairu tali'a shine khabar kaga sun saba ma juna amma idan ya zamanto sun bambanta ta fuskar ma'ana to shikenan babu matsala idan nace ash-shamsu tali'atun rana ta bullo ash-shamsu mudhi'atun rana tana haske kaga babu matsala tsakanin bulluwarta da haskenta wal makani da kuma al makan wato ya zamanto ba su karo ba ta fuskar wuri yanzu idan na ce aljawu baridun sarari ko yanayi yana da sanyi kuma na ce aljawu ghairu barid sarari bai da sanyi idan ina nufin a wuri ɗaya wannan magana ta ci karo da juna amma idan ina nufin sararin samaniya ko saman dutse akwai sanyi amma kuma a ƙarƙashin ƙasa akwai zafi kaga babu matsala sannan wahdatu sharti sharadi ya zamanto ya ci karo da juna to dan ma sai a zamanto magana sai ta zamanto ta ci karo da yar uwarta amma idan sharadin bai ci karo da juna ba babu matsala idan na ci Muhammadu ya ci jarabawa Muhammadu bai ci jarabawa ba to idan ina nufin idan yayi kokari zai ci jarabawa idan kuma bai yi kokari ba ba zai ci jarabawa ba kaga maganar ba ta ci karo da juna ba sannan malamai suka ce wal idafati wahdatu sharti wal idafa da kuma idafa yanzu misali idan nace al ilmu mutaghayyir al ilmu ghairu mutaghayyir ilimi bai canzawa kuma ilimi yana canzawa to idan ina nufin ilimin Allah nan idafa ba ana nufin idafa irin ta nahau ba nan idafa ana nufin abin da aka danganta al isnadu kenan ilimin da aka danganta zuwa ga Allah baya canzawa amma ilimin dan adam yana canzawa to kaga nan babu matsala sannan malamai suka ce aljuz'ul kullu ko aljuz'il kulli idan ya zamanto ana nufin gaba ɗaya da sashe babu matsala kamar al'am wajen malaman usulul fiqh da al-khas tunda al'am wal khas malaman usulul tafsir da usulul fiqh duka suna amfani da su an gane ko kenan idan aka ce abu am ne ni ce gidan nan mita 500 ne kuma gidan nan mita dubu ne to kaga magana ta ci karo da juna amma idan ina nufin dukkansa mita dubu ne rabin sa ɗari biyar ne kaga magana bata ci karo da juna ba ya koma da aljuz'u da alkullu alquwwatul fi'lu ko alquwwatul fi'li ma'ana kenan sai ya zamanto akwai alquwwa da alfi'l alquwwa da larabci kalima ce tana nufin ƙarfi alfi'l tana nufin aiki amma na ana nufin alquwwa shine abin da yana iya ya kasance alfi'l kuma abin da ya kasance to idan muna mun dauki misali wato ɗan mangoro sai ce wannan iccen mangoro ne to bil quwwa yana iya kasance iccen mangoro amma bai kasance ba bil fi'li idan aka shuka iccen mangoro ya fito ko itaciyar mangoro ta fito to kidan wannan ya nuna cewa bil fi'l aidan inji malam ya cewa akhiran zaman malamai suka ce akwai az-zaman cin karo na lokaci idan nace abu kaza haramun ne kuma nace abin nan halatta ne kamar yadda mafi yawancin ayoyin nasku suka zo ko hadisi ya ce a cikin hadisi an ce abu kaza haramun ne kuma cikin hadisi an ce halat ne kaga wanda magana ta ci karo da juna to amma ko ko in ce cikin aya an ce haramun cikin hadisi an ce halat ko in ce cikin hadisi an ce halat cikin aya an ce haramun duka yana iya kasancewa a ba matsala shine abin da ake kira annasku can farko an haramta shi daga baya an halatta shi babu matsala maslaha hukuncin ta kare lokacin da yake halatta aka haramta shi ko ko da ta ƙare yana halatta daga baya aka haramta shi to waɗannan ƙa'idodin ƴan uwa musulmi ina buɗe darasi da su duk da yake suna ɗan cin lokaci saboda muhimmancin su a ilmance domin duk lokacin da za a tattauna za ka iske ɗaliban ilmi wani lokaci suna ƙoƙarin kuskurantar da malamai ko marubuta ko kuma lokacin da za a tattauna sai a manta da waɗannan ƙa'idodin sai an je an fara tattaunawa sai a iske ba ashe abinda wani yake nufi daban abinda wani yake nufi daban maganganun su ci karo da juna ba to za mu koma a cikin littattafanmu da muke bayani a kansu wanda kuma na sha faɗa cewa yana yiwa wata mas'ala ta bijiro a lokacin da ake bayani ba ta cikin waɗannan littattafan guda biyu sai na kawo ta saboda amfanin ɗalibai to a cikin littafin daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab na ash-shaykh al-allama muhammad al-amin ash-shanqiti mun tsaya ne akan wato aya masaluhum ka masalil ladhi istawqada nara misalin su misalin wanda wato ya cinna wuta ko ya hasa wuta to kaga allazi kamar yadda bayani ya gabata a cikin darasin da gabata yana nufin mutum daya amma a can gaba sai Allah ya ce zahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun kaga bai ce zahaballahu bi nurihi ba Allah ya tafiyar da hasken shi wato wa tarakahu fi dhulumatin la yubsir sai Allah ya bar shi cikin duffai baya gani to sai malamai suka yi bayanin cewa abinda allazi idan ya zo ba a kan ƙissa ba, wato ana nufin hukumci-hukumci ne na shari'a, ko kuma allazi in mun kalli lafazinsa na mutum ɗaya ne, amma idan muka kalli ma'anarsa wato yana iya shafar da jama'a da dama. Misali kinan, kamar nan da Allah ce masaluhum ka masalin lazi stauƙa da nara, kinan asalihi masaluhum ka masalin lazi na stauƙa da nara. an gane ko kamar salin ladina stauqadu nara amma sai ce allazi saboda yana iya ɗaukar ma'ana ta jama'a wannan wato al-asma'ul mausula suna da wannan ɗabi'a allazi allati alla'i allazina allatani allazani man da ma duka sunansu al-asma al-mausula to don haka kuma cikin alkur'ani wannan yana da yawa an gane ko kinan zahaba Allahu bi nurihim can allazi an kalli lafazinsa yana iya ɗaukan ma'ana guda amma ma'anarsa tana da yawa domin fi'ilin da zai zo baya zai yana iya nuna cewa da yawa ne za su aikata shi yasa ma yake koma zuwa ga jami'i kamar kuma malam ya kawo misali a cikin suratu wato abin nan az-zumar aya ta 33 wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi kaga wallazi jaa bis-sidqi wanda ya zo da gaskiya wa saddaqa bihi ya gaskata sa sai Allah ce ulaika humul muttaquna bai ce zalika huwa ba ka gani da za ce zalika huwa kaga sai zamanto an kalli wato lafazin amma sai anka ce ulaika waɗancan kaga ya koma jami'i malam ya kawo wata aya a cikin suratul baqara duk da yake bai kawo ta gaba ɗaya ba misali ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas kaga da ce ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku ɓata sadakokinku bil manni da gori wal adha da cutarwa kalladhi yunfiqu malah kamar wanda yake ciyar da dukiyarsa ri'a annasi dan saboda ganin mutane wala yu'minu billahi wal yawmil akhir bai yi imani da Allah ba da ranar ƙarshe sai Allah ce fa masaluhu misalin sa misalin sa ka masali safwanin kamar kekesassan dutse ne ko fa dutse inji malaman zauri alaihi turabun wanda akwai ƙasa a saman sa an gane ko kamar sali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun sai ruwa masu masu yawa suka suka sauka akan sa fatarakahu saldas ya bar shi kekesashe malamai sun yi bayanin cewa da ana sa tsammanin ƙasa ne sai ya bayyana dutse ne ko ko dama ana sa tsammanin za a iya shuka a kansa tunda akwai ƴan ƙasa ƙasa ko da aka yi shuka ruwa suka zo sai suka tafi da abin gaba ɗaya bai da amfani sai Allah ce la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu kaga la yaqdiruna ala shay'in bai ce la yaqdiru ba ba sa da iko akan abin da suka aikata haka ne duk mai yin riya aikin shi zai ɓaci ranar tashin alkiyama Allah ya muna tsari idan mutum bai tuba ba kuma bil munasaba a cikin suratu Ibrahim sai aka ce la yaqdiruna mimma kasabu ala shay an gabata suwa kadiba cikin at-ta'bir al-Qur'ani na ustadu Dr. Fadl Samar Ra'i kaga hikimar da tassa aka gabatar da anan bakara la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu a cikin suratu Ibrahim aka gabatar da la yaqdiruna mimma kasabu ala shay malam ya ci gaba da kawo misalai kuma kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa khuttum kallazi khadu kaga wa khuttum kun kutsa kallazi khadu kamar irin waɗanda suka kutsa gabaninku wannan aya tana cikin suratu wato at-tauba aya ta 69 ana iya cewa wa khuttum kallazina khadu ku kun kutsa kamar irin yadda kafiran farko suka kutsa amma sai ce kallazi domin ma'anarsa jam'i ce misali na ƙarshe wanda zan kawo duk da yake malam bai kawo shi ba shine misali wanda ya zo a cikin suratul baqara wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin kaga wa minan nasi daga cikin mutane man yaqulu akwai wanda zai ce kaga man lafazin sa yana matsayin mufradi yaqulu bai ce yaqulu da ba amanna billahi wa bil yawmil akhir kaga sai yace amanna bai ce amantu ba ya koma jam'i wa ma hum bimu'minin kaga nan ma bai ce wa ma huwa bimu'minin ba dan a nuna maka ismul mausul yana iya ɗaukar ma'ana ta jam'i kada ka ce cikin alqur'ani akwai kuskure ina fatan an fahimce ni to ayan mu ta gaba wadda za mu tafi a kanta har yanzu dai a cikin wato littafin al al'allama Muhammad al'amin al-shankiti aya ta sha takwas a cikin suratul baqara summun bukmun umyun fahum la yarji'un summun kurame jam'i ne na asammu bukmun bebaye jam'i ne na abkamu umyun wato makafi jam'i ne na a'ma fahum la yarji'un su ba za su dawo ba malam yace hadhihi al-aya wannan aya yadullu zahiruha zahirinta yana nuna ala anna al-munafiqina la yasma'un wa tusu munafiqai ba sa ji wala yatakallamun sannan ba sa magana wala yubsiruna sannan kuma ba sa gani wa qad jaa fi ayatin ukhar waɗansu yazo a cikin ayoyi waɗansu ayoyi ma yadullu ala khilafi dhalik abinda yake nuna sabanin wannan ka qaulihi ta'ala kamar faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, walau sha Allahu, da dai Allah ya so, la zahaba bi sam'ihim wa absarihim da ya tafiyar da jinsu ko wato jinsu wa absarihim kuma da ganinsu. Wannan aya tana cikin suratul Baqara aya ce ta ashirin wa in yaqulu tasma' li qawlihim kuma Allah yana magana akan munafikai idan da za su yi magana kai annabi sallallahu alaihi wasallam zaka saurari maganar su wannan aya tana cikin suratul munafiqun wato aya ta hudu an gane ko aili fasahatihim zaka saurare su inji mallan saboda fasaha su kwarewar su wajen zance wa halawati alsinatihim da dadin zancen su wato kaifin harshen su kenan wa qawlihi da kuma fadar Allah akan zancen munafikai fa idza dhahaba al-khawfu idan tsoro ya tafi abin tsoro ya tafi kenan salaqukum bi alsinatin za su haɗu da ku an gane ko bi alsinatin da harsuna ko halsuna hidadin masu kaifi nan ba ana nufin kaifi irin na yuka ba nan ana nufin ma'ana wajen ɗin da suka iya ƙware wajen iya zance ila ghairi zalika min al-ayat da waɗansu ayoyi waɗanda ba wannan ba malam ya bada misali ne sai ya ce wa wajhul jam'i zahirun abin da za a haɗa wato fuskar da za a haɗa waɗannan ayoyin abu ne wanda yake bayyananni wa huwa annahum bukmun anin nutq bil haqq su wato bukmun bebaye ne anin nutq bil haqq ta su yi furuci da gaskiya ba za su iya furuci da gaskiya ba wa in takallamu bi ghairihi ko da yake suna iya yin magana da abin da ba gaskiya ba wato abin da shafi tauhidi ake zanci kenan ba wai gaskiya ba irin ka faɗi gaskiya a nan duniya domin wani lokacin suna iya faɗar gaskiya game da sha'anin duniya ina fata an fahimce ni summun an sima'il haqqi wato kurame ne ga jin gaskiya ba sa iya jin alkur'ani kuma ko sun ji shi ba za su amfana da shi ba kuma ko sun amfana da shi wani dan amfani ne wani lokaci takaitacci wa in sami'u ghaira ko da sun saurari wani sa umyun an ru'yatil haqqi makafi ne ga ganin gaskiya wa in ra'aw ghairahu ko da yake suna ganin wani sa ina fatan an fahimta malam yace wa qad bayyana Allah wa qad bayyana ta'ala hadha al-jam'a bi qawlihi Allah ya bayyana wannan qarara wato da faɗarsa wa ja'alna lahum sam'an wa absara su kafirai mun sanya musu sam'an ji wa absaran da kuma gani wa af'idatan da zukata a wannan aya tana cikin suratul ahqaf aya ce ta 26 li'anna ma la yughni shay'an amma abinda baya amfani fa huwa kal ma'dum to kaman ma babu shi bai da amfani an gane ko wannan kuma malam ya kawo yace wal arabu rubbama atlaqat as-samama ala as-sama'i alladhi la athara lah zaka iske wato larabawa wani lokaci suna amfani da cewa amfanin da ba a yi amfani da shi ba ma'ana jin da ba a yi amfani da shi ba bai da amfani ko duk abin da gashi amma bai amfani to sai a ce babu shi malam ya kawo wato wani bai wasu dan baituttuka kilan zamu kawo ko ɗaya daga cikin su ko guda biyu qawlu qanab bin ummi sahibin wato wani baiti ne da wani ya kawo qanab bin ummi sahibin yace summun idza sami'u khairan dhukirtu bihi maƙiyana kurame ne idan suka ji an ambace ni da alkhairi wa in zukirtu bi su'in indahum azinu amma idan aka ambace ni da sharri azinu zaka ji sun karkada kunne kamar daga uzunu ne kenan wato sun ji wa qawlu wa qawlu sha'ir kenan da kuma fadar wani sha'iri mai waƙe da yake cewa asammu anil amri alladhi la uriduhu kurma ne ga jin abinda bana so wa asma'u khalqillahi hina uridu wato ni na fi kowa ji kenan a son mu ni kurma ne anil amri alladhi la uriduhu duk abinda ba na so sai in yi kamar ban ji ba wa asma'u khalqillahi hina uridu ni na fi kowa ji wato daga cikin halittun Allah hina uridu game da abinda nake so to wannan kaɗan ne daga cikin abinda dai malam ya kawo wannan kuma zan kawo wata mas'ala shine cewa da an kace summun bukmun umyun fahum la yarji'un har yanzu a cikin suratul baqara akwai aya summun bukmun umyun fahum la yaqilun sai ayi hattara masu har da alqur'ani kinan na farko fahum la yarji'un na biyu fahum la yaqilun kada ka kuskurantar da mai karatun alqur'ani idan baka san inda yake yake ba abu na gaba kuma shine cewa malaman lugha anan sun kawo wata mas'ala shine cewa summun bukmun umyun fahum la yarji'una nan dole zamu kaddara wani abu asalinsa hum summun bukmun umyun fahum la yarji'un ko ko waɗansu malamai da suka ce a'a hum summun hum bukmun hum umyun ga waɗanda suke ganin khabar baya ta'addudi mas'ala ce dai kadiba cikin alfiya ta'addudul khabar waɗansu sun ce ba a yi waɗansu kuma sun ce yana yiwa wallahu ta'ala a'lam to ƴan uwa musulmi zamu je a mas'ala ta gaba mas'alar da zamu je ta gaba zamu dawo cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha saboda shi ya kawo wanga iskali a aya ta 19 shi kuma malam ya ketare ya tafi aya ta 24 mai daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab shi yasa nake bibiyar su haka fa in qila malam yace idan aka ce mal fa'idatu fi qawlihi ta'ala menene fa'ida wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala au ka sayyibin minas sama misalin kafirai ka sayyibin kamar girgije ne minas sama'i daga sama ka duba cikin wato diya'u ta'wil fi ma'ani tanzil na Sheikh Abubakar wato na Sheikh Abdullah bin Fodiyo kanin Sheikh wato Uthman bin Fodiyo wanda Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yayi masa muqaddima sai ya ce sayyib wannan kalima daga sayyib daga saba ya subu ne shine abin da ya daidaita ko ya zubo to sayyib sai aka ƙara wato ya'un to da ya'un ta haɗu da wawun sai an ka ce sayyib wanda magana ce ta malaman sarfu kamar sada ya sudu sai aka ce sayyid kenan da mai ya'un da kuma mai wawun duka haka ake tafiya da su almuhimmu dai ya so ne shi malam abdullah bin fodiyo rahimahullahu ta'ala wa rahimallahu jami'al muslimin ya nuna maka asalin wannan kalima saboda girgije abu ne wanda ke daidaito ka gane akwai alaka tsakanin sunan wani lokaci da kuma aikin da abin yake yi kenan saboda yana daidaitowa zuwa ga ƙasa ya zubo shi sa aka saya masa suna sayyib au ka sayyibin minas sama misalin su munafikai kamar sayyib ne girgije ruwa wanda yake zubowa minas sama'i daga sama aya ce ta 19 a cikin suratul baqara malam yace wa ma'lumun kuma abu ne wanda yake sananne in ji mai as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha anna sayyib shi girgije la yakunu illa min sama dama baya fitowa ko ai ruwa ba zai zubo ba sai daga sama to meye fa'ida yace to qulna zamu ce fa'idatu anna annahu zukira sama mu'arrafatan wato an kirai sama mu'arrafa an ka mata alif wal lam wa adafahu ilaiha sai yayi idafa shi zuwa gare ta ce zuwa ga sama nan idafa ba ta nahau ba an danganta shi zuwa ga sama liyadulla ala annahu min jami'i afaqiha dan a nuna maka wannan girgije ba ko wani irin girgije bane wanda ya shafi dukkan sassa na sama ina fatan an fahimci ni shi mala abin da ya bayar kenan kenan dukkan sassa na sama wato gabas da yamma kudu da arewa ta ko ina yana zubowa shi yasa an kace minas sama'i wannan shine fa'ida dan kaka ce a to cikin alqur'ani ba da adda balaga in an ce kawai ruwa sun zubo ai ba sai an ce daga sama ba shine malam ya hankalta ma kenan sai zamanto asalin wannan iskali ya samo iskali ne wato daga wato balaga ta larabci an gane ko to wannan shi abinda malam ya kawo da kuma wani baiti wa min bu'di ardin bainana wa sama'i to amma kuma malamai suna kawo cewa shi ta'kidi a cikin larabci abu ne wanda an san shi wani lokaci ana kawo shi inji malamai dan a kore majazi ga waɗanda suke cewa majaz ko kuma dan a kore uslubi wanda ke nuna ba hakika ake nubi ba wanda malamai waɗansu sun kira shi uslubun min asalibin lugatil arabiya ba majaz ba kina anan shi ta'akidi ba matsala bane akwai shi cikin alqur'ani akwai shi cikin yaren larabci da dama da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zan ba da misalai wato kamar haka fatar Allah subhanahu wa ta'ala fawailul lil ladhina yaktubuna alkitaba bi aydihim kalima azaba ko bani ya tabbata duk da yake suna cewa wani rafini daga cikin jahannama wannan asarkin a iya sani na bai inganta ba almuhimmu kalima ta wailun kalima ce da take nuna kaicu fa wailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aidihim kalima azaba ta tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi sai Allah ce bi aidihim da hannunsu alhali ko ba a rubutu da ijiya ba a rubutu da hanci ba a rubutu da baki ba a rubutu da kafafuwa sai dai a yi rubutu da hannu haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani idza tadayantum bidainin idan kuka yi mu'amala ta bashi bidainin da bashi alhali ku da an ce kun yi mu'amala ai ba sai an ce bidainin ba kamar yadda kuma Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi babu wata dabba da ke bisa doron ƙasa wala ta'irin kuma babu wani tsuntsu yatiru wanda yake fira bi janahihi da fikafikansa alhali ko ai ba zai yi wa tsuntsu ya fira ba in ba da fikafikansa ba kenan kaga wannan ta'akidi na almuhimmu dai wannan yana da yawa a cikin alkur'ani ana kawo shi saboda karfafa ma'ana ya na bi afwahihim suna faɗa da bakunan su alhali ko magana in dai wanda za a ji ta ne da baki za a yi ta ya na bi alsinatihim suna faɗa da halsunan su alhali ko idan za a yi magana ai dole zai zamanto da halshi ne ba za a yi magana ba wanda ake ji ba da halshi ba wannan wani lokaci ana danganta abin zuwa ga gaba saboda a ƙara karfafa ma'ana wannan shine abin da wato za mu iya cewa wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala wadda ta zo wato a cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa al-majid wa ajwibatuha an gane ko aya ta 22 domin ita ce take akan jeri sai ya ce fa in qila idan aka ce kaifa qala kaifa qala ya akai Allah ya ce fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya ma Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun alhali kuna da sanin haka ma annal mushrikina tare da cewa mushrikai lam yakunu alimina busu kasance suna sane da cewa ba annahu la lahu shi Allah baya da kishiya domin da sun sani da basu aikata ba wala sharika lahu kuma baya da abokin tarayya bal kanu ya'taqiduna bal ma sun kasance wato ya'taqiduna suna itiqadi suna kudurta sun kulla a cikin zukatansu anna lahu andadan Allah yana da kishiyoyi wal iyadu billah wa shuraka kuma Allah yana da abokanan tarayya to kaga kenan ku ya za'i a ce kasu sanya ma Allah kishiyoyi alhali suna da sani qulna muka ce ma'anahu inji malan abinda an ma'anarsa wa antum ta'lamuna alhali kuna da sanin cewa annal andada su kishiyoyin nan la yaqdiruna ala shay'in mimma sabaqa dhikruhu ba su da iko akan abin da ya gabata wanda an ka ambata fil aya a cikin aya ko kuma mu ce ayoyin da suka gabata kenan da Allah ya faɗa cewa shi yayi halitta ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ya ku mutane ku bauta ma ubangijin ku wanda ya halicce ku wallazina min qablikum kuma shi ya halicci waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaqun dan ku samu taqawa idan aka yi ibada za a samu taqawa sai ce allazi ja'ala lakumul arda firashan Allah shine ya sanya muku ƙasa ta zamanto kamar shimfiɗa was samaa bina'an ya sanya muku ƙasa ta zamanto kamar rufi wa anzala minas samaa'i ma'an Allah shine ya saukar da ruwa daga sama an gane ko fa akhraja bihi minas samarati Allah ya fitar da wannan ruwan ko dan saboda wannan ruwan ya zamanto sababi kenan rizqan lakum fitar arziki gare ku daban-daban fala taj'alu lillahi andadan wato kada ku sanya kishiyoyi ga Allah wa antum ta'lamun alhali kuna da sani kenan sai zamanto kuna da sanin cewa babu wanda yayi halitta in ba Allah subhanahu wata'ala ba babu wanda ya halicce ku in ba Allah ba babu wanda ya halicce waɗanda suka bace ku in ba Allah ba babu wanda ya halicci wato ƙasa in ba Allah ba har ta zamanto tamkar shimfiɗa gare ku babu wanda ya halicci sama ta zamanto kamar rufi in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba babu wanda ya saukar da ruwa daga sama har ya fitar da tsiro mai yawa kuma da arzikin ku ya fita wato ta tsiron nan da abincin da kuke ci in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma kun yadda da wannan to kenan ku bai dace ku sanya musu kishiya ba alhali ababen da kuke bauta ma ba su yi wannan abin ba kenan shine abin da ake nufi an gane ko wa antum ta'lamuna aw antum ta'lamuna annahu laysa fit tawrati wal injili jawazu ittikhadil andad ko ko kuna da sanin cewa a cikin injila da at-taura wato babu ya halatta ba a rike waɗansu abin kishiyoyi kenan nan malam ya danganta abin ne zuwa ga ahlul kitab da suka kafirce ma da'awa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin sun ce Uzairu dan Allah ne kuma sun ce su Yahudawa su kuma kiristoci sun ce Yesu almasihu Allah ne ko kuma sun ce Allah uku ne akwai ruhi mai tsarki da Yesu almasihu da Allah ko kuma Maryam Allah Isa Allah kuma da Allah babba wal iyazu billah malam ya kasa abin alhali dai idan aka ce wa antum ta'lamuna duk wanda ya sanya ma Allah kishiya ya san cewa Allah shi kadai ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza wato wannan aya bata banta da su kristoci ba ko kuma cikin attaura da injila wani lokaci ana kafa ma mutanen makka hujja da su saboda mi saboda su ne ahalul kitabi sun yarda da su a wani lokaci an gane ko shi yasa kenan sai abin ya zamanto ko ana nufin a nan ahalul kitabi ma'ana da su ake magana kafin magana ta kai ga mushrikai ko ko ana magana da mushrikai an kafa musu hujja da abin da ke cikin littattafan da suka gabata domin akwai ahalul kitabi tare da su musamman a abin nan madina akwai yahudawa a kuma ƙasar Yaman a Najran in suna so su je su tambaya akwai Kiristoci. To wannan shi dai ne abin da malam ya kawo wa antum ta'lamun alhali kuna da sani kina alhali kun san da cewa kun yarda da cewa babu wanda ya halitta in ba Allah ba wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah da zaka tambaye su waye halicce ku za su ce Allah ne wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah idan ka tambaye su waye halicci da sammai da kasai za su ce Allah ne to wannan Uh, shi ne abinda malam ya kawo wallahu ta'ala a'lam aya ta gaba sai aya wato ta 24 wannan aya wato duka masu littafan guda biyu sun kawo ta al-sheikh al-allama muhammad al-amin shankiti ya kawo wannan aya din kuma shi malam mai as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha ya kawo ta sai dai bari mu gani shin dukkan iskali guda suka kawo ko ba guda ba yanzu bayani zai bayyana bari mu fara da daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab littafin shankiti yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara ku ji tsoron wuta wadda allati waquduha makamashinta annasu mutane wal hijara da duwatsu yace hadhihi al-aya tadullu ala anna hadhihi an-nar kanat ma'rufatan indahum wannan aya tana nuna cewa wuta ta kasance sananna a wajensu domin an kawo mata yace bi dalili al al-ahdiyya domin an kawo al-alif wal lam wadda take nuna cewa wutan nan sananna ce domin ta'arifi ne kinan kaga iskalin ya samu asali ne daga ilimin nahwu daga nan ya taso yace wa qad wa qad qala ta'ala fi surati at-tahrim alhali ko sai Allah ya faɗa a cikin suratu at-tahrim ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku dan kuka imani ku kare kawunan ku da iyalan ku naran wata irin wuta nan sai aka kawo ta na kira wa quduha an-nas wal hijara makamashinta annasu mutane wal hijara da kuma duwatsu suratu at-tahrim aya ta shidda fatankirun nari huna ya dullu ala annaha lam takun ma'rufatan indahum da anka kawo ta naran ba ka alif wallam ba yana nuna kenan bata zamanto sananna a wajen su ba bi hadhihi sifat da waɗannan sifofi da aka faɗa wa wajhul jam'i malam yace hanyar da malamai suka bi suka hada waɗannan ayoyin annahum lam yakunu ya'lamuna anna min sifatiha kaunun kaunan nasi wal hijarati wa qudan laha busu san cewa ba mutane da wato duwatsu su ne makamashinta fa nazalat ayatu tahrim sai aya ta suratu tahrim ta sabka fa arafu minha sai suka san anna zalika min sifatin nar yana daga cikin wato sifofin wuta thumma lamma kanat ma'rufatan indahum lokacin da ta zamanto sananna da wannan nazalat ayatul baqara sai aya ta suratul baqara ta sauka fa urrifat fiha sai an kai mata ta'rifi an kasa alif wal lam an gane ko fa urrifat fiha an-naru bi al al ahdiya li annaha ma'hudatun indahum fi ayati tahrim domin sun santa a cikin suratul tahrim an faɗe ta yanzu kuma sai aka sake faɗarta akwai bayani mai yawa wato a cikin irin wannan suna ya zamanto ya zo babu alif wallam sannan a zo mishi da alif wallam wanda kuma yana da halaye daban-daban kusan guda hudu wanda sai wata rana in Allah ya bamu iko amma misalin da zan bayar a cikin suratul muzammil Allah yake cewa inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula kaga da yace inna arsalna ilaikum rasulan Allah subhanahu wataala ce ya ku mutanen Makka tun da wannan lokaci ana magana ne da su mutanen Makka mun turo muku rasulan manzo shahidan alaikum mai shaida gare ku kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka tura zuwa ga fir'auna rasula kinan rasulan ne da alif wallam idan da za a karanta shi amma da yake tsayawa ne tanwinul iwad sai an ce kama arsalna ila fir'auna rasula ya zo da alif wallam kamar yadda muka tura manzo zuwa ga fir'auna sai ce fa asa fir'aunur rasula kaga yanzu da yake ya gabata sai aka kami shi alif wallam aka ce sai fir'auna ya saba ma manzo ina fata an fahimce ni to wannan shine abinda malam ya faɗa yace zakara hadha al-jam' al-baydawi kenan imam al-baydawi ya kawo wannan wannan amana ce ta ilimi dan malam ya nuna maka ba shine ya gabaci kowa ba ba son yake ya nuna cewa kamar masalolin shi kadai ne da ilimin sa bane kamar yadda ɗalibin ilimi zai bincike na masters ko a jami'a ko doctor karshe kuma sai ga yana rena malamai alhali littattafan malamai ne da su ne ya bincike har ya samu wannan don haka ana son tawadu da kuma al'amalar ilmiya gwargwadon hali wal khatib da kuma al khatib fi tafsirai ma a cikin tafsiransu an gane ko yace wa za'ama anna ayatu tahrim wa za'ama surriya cewa anna ayatu tahrim cewa aya ta suratul tahrim nazalat bi makka ta sabka a makka ina fata an fahimci ni kenan wannan ɗaya ne daga ciki saboda tunda suna ganin tahrim ita ce take na kira kenan ita ce ta sauka a makka waccan kuma ta sauka wato a madina suratul baqara yace wa zahirul qur'an amma zahirin alqur'ani injimalan yadullu ala hadha aljam' yana nuna wannan wato haɗi li'anna ta'rifan nari huna bi al-alhadiyya yadullu ala ahdin sabiq kenan yana nuna cewa akwai wani abu wanda suka sani wal mawsul wasilatuhu dalilun ala al-ahdi wa adami qasd al-jinsi sannan kuma da anka kawo al-mawsul an gane an ka ce allati yana nuna cewa ba jinsi ake nufi ba domin ba dukkan wuta ake nufi ba za ta zama to makamashin mutane wutar jahannama ita ce ake nufi wala yunafi zalika anna suratul tahrim madaniya wannan bai nuna cewa dan suratul tahrim ta zama to madina an gane ko wa anna zahir nuzuluha ba'd al-baqara kenan kuma zahirin ta yana nuna cewa ta sabka bayan suratul baqara kamar ruwiya an ibn abbas kamar yadda aka ruwaito ga dan Abbas li jawazi kaunil ayati makkiya fi suratin madaniya domin yana yiwuwa a cikin alqur'ani a samu injimalan wato kaunil aya makkiya aya ta zamanto ta sauka a makka fi suratin madaniya amma lokacin da za a hada alqur'ani manzo sallallahu alaihi wasallam yayi umurni an azata a makka kal aksi kuma kamar sabani kenan yana yiwa aya ta sauka a Madina amma a gare ta cikin sura ta Makka wannan ba wani abin mamaki bane fage ne mai fadi a cikin ulumul Qur'an idan muka duba suratul shu'ara misali zan bada misali makkiya ce amma kuma sai aka yi zancen wa shu'ara yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladhina amanu wa amilus salihati wa dhakarullaha kathira mawakan da suka yi kariyar da'awa a Madina suke irin su wato Hassan bin Thabit to kaga wannan yake nuna cewa ashe ana iya samun ayoyi na Madina a gane su cikin sura ta Makka ko a samu akasin haka amma wannan yana buƙatar bincike da dalili ba haka kawai ne mutum zai faɗa ba wallahu ta'ala wato a'lam akwai bincike da aka gabatar a jami'an Madina guda biyu tun daga farkon Alkur'ani har zuwa Suratul Kahfi da kuma daga Suratul Kahfi zuwa Suratul Nas akan wato surori waɗanda suke istithna'iyya ne ma'ana wannan tana cikin sura kaza amma ga inda ta sauka an yi bincike malamai kuma sun yi rubutu da dama a cikin wato littafin ulumul Qur'an mai su duka fage ne na bincike kenan wannan babu matsala ko kuma waɗansu malamai suna ganin a'a ko da a tahi cewa ita an ka ce fattakun narar lati wa ƙudu hannasu wal hijara ita ce ta fara sauka to amma ai an ba su labarin wuta da sifofinta kafin ma sabkar wannan aya kinan sun san sifofinta kuma an faɗi irin yadda take ga ɗan adam kinan babu matsala ya zamanto don an kawo alif wallam daga baya sai an ka kawo naran saboda nuna girmanta domin ita na kira tana zakuwa da ma'anoni daban-daban ba wai ma'ana guda take zuwa ba sai ya zamanto nan annar sun santa cikin waɗansu ayoyi ko da wannan mun ce ayar bata sauka ba ma'ana ta suratu tahrim sai ya zamanto sun santa saboda an yi bayanin wuta da kiyama a cikin surori makkiya kafin ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hijira kuma sai ayatu tahrim ta zo baya babu matsala an na kira nan wato litta'zim dan a nuna girman wutat bayan sun santa domin ana kawo wannan kira litta'zim wani lokaci misali Allah subhanahu wata'ala ya ce alqur'ani kitabun anzalnahu ilayka kaga kitabun nan wani irin littafi ne mai girma annakiratu litta'zim ko kuma ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ya ku mutane mun halicce ku min zakarin daga wani namiji ba wai don annabi adamu ba sananne bane a'a wani mutum ne mai kima mai daraja to da fatan dai bayani dai mun yi iya gurgurdon halin mu za mu koma wannan aya har yanzu ta 24 a cikin suratul baqara amma yanzu a cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakar bin abdul qadir ar-razi yake cewa fa in ƙila idan aka ce kaifa ƙala ya Allah ce fattakun nar ku ji tsoron wuta fa arrafa nara huna sai ya kawo ta ma'arifa kinan da alif wallam an gane ta wa nakaraha fi suratul tahrim amma a cikin suratul tahrim nakaraha sai ya kawo ta nakira nan ba ana nufin musu ba qulna za mu ce li annal khitaba fi hadhihi ma al munafiqin shi malan shi ko tashi wato hikma da ya kawo ya ce to nan khitab a cikin suratul baqara ma almunafiqin ana magana ne da munafikai wa hum fi asfalin nari su suna can kasan wuta almuhitati bihim wadda za ta kewaye su an gane ko don Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munafikai suna karkashin wuta fa urrifat bilamil istighraqi sai an ka kawo ta wadda an ka nuna cewa wannan wuta ta haɗi kinan ba ana nufin ba ta haɗe kuma nan ta haɗe dukkan abin nan wutacen duniya a'a kinan zafinta ya wuce duk zafin wuta da take duniya lamul istighraq kenan aw al ahd dhihni ko ko ta zo al al ahdiyya domin al tana iya ɗauka hali guda goma sha ɗaya zuwa sha biyu ka diba cikin littafin mughni labib an kutubil a'arib na ibn hisham al ansari ahadu dhihni shine abinda cikin kwakwalwarka ka san shi shine al ahdu sananne a cikin kwakwalwa misali da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau ni cika muku addinin ku al innan sahabbai su sun santa tana cikin kwakwalwarsu ko kuma wato illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thani yathnain idh huma fil ghari suna can cikin kogo kaga ambaton shi bai gabata ba amma wannan kogon sananne ne a cikin kwakwalwa to shine ake kira al-ahdu dhihni in an ce al-istighraq kuma shine abin da ya shafi wa fi tilka amma a cikin suratu tahrim ma'al mu'minina ana magana ne da mu'mini don an ce ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wallazi yu'azzabu min usatiha bin nari wanda za a azabtar daga cikin masu sabo na mu'minai bin nari da wuta yakunu fi juz'in min a'laha zai zamanto sama domin a aqida ta ahli sunna duk mutumin da ya mutu akan imani ko da Allah ya sashi jahannama zai fitar da shi sabanin aqida ta mu'tazila da khawarij kenan shi sama mumini ba a kai shi kasa amma munafiki kasa yake da nasi na alqur'ani fa nasaba tankiruha kenan tunda muminai ne ake magana sai ya zamanto ayi tankiruha li taqliliha dan a nuna shafar da za ta yi mai imani ba zai kai irin shafar da za ta yi ma wanda yake kafiri ba kenan ta mumini za ta zamanto mai sauki ina fatan an fahimce ni to kaga wannan ɗaya ne daga cikin abin da shi malam ya kawo na haɗa waɗannan ayoyin waƙila waɗansu kuma malamai suka ce duk da malam shi bai kawo ba li'anna tilkal aya wato li'anna tilkal ayata an ce wannan aya nazalat bi makka ta sabka a makka kamar yadda ya zo a cikin wato littafin daf'u ihamil ittirab yanzu mun kare bayani qabla hadhihi al-aya kafin wannan aya kenan can ta suratul tahrim ta sauka a makka babu alif wal lam sai kuma wato ta suratul baqara ta sauka da alif wal lam falam takun an-naru allati waquduha an-nas wal hijara ma'rufa bata kasance sananna ba a can cikin suratul tahrimi an gane ko fanakkaraha sai zo da ita nakira thumma nazalat hadhihi al-aya bil madina sai wannan aya ta sauka a madina fa'urrifat sai aka kama ta alif wal lam isharatan biha ila ma arafuhu awwalan da ayi ishara zuwa ga abin da suka san shi can farko wannan shi ma yayi kama da abin da wato malan ya faɗa wannan abin da malan ya kawo kenan kuma abin da malamai suka kawo a cikin bayanin wannan aya to kafin mu wuce kamar yadda na yi alkawali shine cewa idan na ga akwai wani iskali wanda yana buƙatar a kawo zan iya kawo shi saboda mi saboda munasaba ce take kawowa ba mu san ko Allah zai ba mu iko mu sake dawowa ba ko ba za mu samu dama ba a cikin wannan aya akwai iskali na aqida shine cewa da Allah ya ce fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijara ku ji tsoron wuta wanda makamashinta annasu mutane wal hijara da kuma duwatsu to ana akwai tambaya guda biyu iskali na farko ba a kawo aljannu ba Ishkali na biyu, to su duwatsu ba sa saba ma Allah, babu taklifi a kansu, to kuma ya aka aka ƙonatar da su. Waɗannan ishkalin guda biyu ba sa cikin waɗannan littattafan, amma na gayi wani lokaci zan fita saboda kawo fa'ida domin ta haɗi. Ba kuma wannan yana nuna cewa ba a'a tana yiwa su waɗannan malaman wannan ishkalin bai zo a kwakwalensu ba ko ko sun bar shi saboda suna ganin wani lokaci babu dama ko ko suna ganin a zahiri yake ko abin da ya kama da haka ba wai don mun fi su karatu ko ilimi ba zancen aljannu da ba a kawo su ba babu matsala duk wanda ya saba ma Allah zai shiga wuta ina fata an fahimce ni domin su aljannu su da kansu sun tabbatar kuma alkur'ani ya tabbatar su cewa wanda ya saba ma Allah cikin aljannu zai shiga wuta sun ma faɗa wannan a cikin suratu wato aljin wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun daga cikin su akwai almuslimuna musulmai wa minnal qasitun daga cikin mu akwai azzalumai nan alqasit azzalim ake nufi almuqsit shine mai adalci an gane ko alqasit kuma azzalumi wa minnal muslimun daga cikin mu akwai musulmai faman aslama duk wanda ya musulunta ya miƙa wuya ga Allah akan tauhidi fa'ula'ika taharrau rashada waɗannan su ne suka kama hanyar shirya nan taharra ba ana nufin a'a yana kirdado ba domin da ka musulunta ba kirdado kake yi ba sai dai kana kirdadon ƙarin aiki na lada don mu fahimci alkur'ani da kyau wa amma alqasitun sai suka ce amma alqasitu da azzalumai daga cikin mu fakanu li jahannama hataba za su zamanto makamashi na wutar jahannama Allah ne ya bada labari kinan wannan labarin tabbas haka gaskiya ne to sai aka yi sabani shin to su aljannu tun da an ce suna shiga wuta shin suna shiga aljanna sai suka ce waɗansu malamai suka ce a'a ba a faɗi za su shiga aljanna ba ina fata an fahimci ni dama abin da suka faɗa a cikin suratul ahqaf Allah zai tseratar da su daga azaba mai radadi amma ba a ce za su shiga aljanna ba domin sun ce ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim ku yi karba mai kiran Allah yaghfir lakum dhunubakum Allah wato min dhunubikum Allah zai gafarta muku daga cikin zunubanku ko ko Allah zai gafarta muku zunubanku in mun dauki min bayaniya kenan dukkan zunubai in mun dauki min tab'idiyya sashen zunubai domin tana yiwa mutum ya mutu da sashen zunubi ko kuma tsoratarwa ne wa yujirkum min azabin alim Allah zai tseratar da ku daga azaba mai raɗi sai suka ce to ba ai zancen za su shiga aljanna ba amma malamai sun ce tabbas akwai ayoyin da suke nuna aljanu za su shiga aljanna daga ciki shine da Allah ya ce waliman khafa maqama rabbih jannatan duk wanda ya ji tsoron ubangiji ko matsayin ubangiji ko tsayuwarsa gaban ubangiji duka lafazin yana iya ɗauka jannatan yana da aljanna guda biyu sai Allah ce fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da waɗanne ayoyin ubangijinku rabbikuma kaga ubangijinku ku mutane da aljannu domin damiru shi na kuma jiwa ga jinsi don ya ce sanafuru lakum ayyuha thaqalan thaqalan na ana nufin mutane da aljannu sannan kuma matan aljanna ba sai ce lam yatmithunna insun qablahum wala jan kaga aljannu bus taba su ba ko mutun kidan wannan ya nuna cewa su ma aljannun a can suna da matan su ya za su kasance wani al'amari ne na gaibi wanda Allah bai fassala shi ba to wannan nasoshi ne da suke nuna aljannu suna da hisabi kuma suke nuna cewa aljannu suna da aljanna kuma nasoshi sun bayyana cewa wanda bai yi imani ba zai shiga wuta kenan ina ganin wannan mas'ala yanzu fattakun narar lati wa kudu hannasu da ba a kawo wal jinnu ba a'a koma cikin waɗansu nasoshi za ka ga inda su ma aljannun nasu hukunci yanzu wani lokaci alkur'ani zai takaita saboda tana yawa waɗanda ake son a yi magana da su waɗanda suke nan ne wani lokacin kuma za a isar da sakon ne ga kowa ko kuma ya shafi kowa sai a bari saboda can akwai bayanin a can wannan iskali na farko kenan fattakun narar lati wa kudu hannasu wal hijara mas'ala ta biyu kuma shine cewa su aljannu su duwatsu ba su da hisabi domin Allah ya faɗa sammai da ƙasai da duwatsu an gitta musu an bijiro musu da amana ta Allah ta tauhidi su suka kauce aya ta zo a cikin suratul ahzab inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal Allah ce hakika mun bijiro da amana ta tauhidi ala samawati ga sammai wal ardi da kasai wal jibal da kuma duwatsu fa abaina an yahmilnaha sai suka ki karbatta wa ashfaqna minha suka ji tsoro wa hamalaha al insan sai dan adam ya dauka to kuma nan Allah ya ce su duwatsun za a sa su cikin wutar jahannama wa quduha nasu wal hijara to ya akai haka sai waɗansu malamai daga cikin malamai suka ce a'a nan al hijara shi ne cewa duwatsun da aka bauta ma kenan tun da an bauta musu za a kai su cikin wutar jahannama don Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa innal ladhina sabaqat lahum min alhusna ulaika anha mubadun a'a innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun lalle ku da abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba makamashin jahannama ne kenan gumakan da aka bauta ma za a kai su a cikin wutar jahannama to wannan kafirai sun ji daɗi saboda an bauta ma annabi isa har suka ji daɗi suka ce a to shikenan babu matsala kenan da mu da mala'iku ma da allolin mu duka za a shiga wuta sai Allah ce a'a innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun waɗanda kyakkyawa ta gabata gare su gare mu da zuwa gare su su an nisantar da su wannan iskali ne da suka so su kawo amma ba nan bane karatun da muke to idan da za a sa dutsi a cikin wutar jahannama to laifin bi yayi shi an bauta mishi kuma Allah ya faɗa za su cewa in kunna an ibadatikum la ghafilin sun kafirce ma abinda wato suka bauta ma ayoyi da dama sun yi bayanin wannan a cikin alqur'ani to kenan cewa su duwatsun an kai su azabar da za a yi musu sai ya zamanto a'a an sa duwatsun ne saboda a kuntata musu su gani cewa allolin nasu da aka bauta ma su ko suka bauta ma ashe ba su amfani su da komai ga sunan da su da allolin su cikin azaba wannan na farko kenan na biyu har yanzu iskalin bai kare ba domin ba azaba ce za a yi ma allolin ba a'a su waɗannan duwatsun suna matsayin wato makamashi ne na ƙonar da kafirai ba don suna jin zafin wuta ba domin ba a bauta musu ba sun sani ko ko su suna da hisabi a'a dan saboda su zamanto ƙarin makamashi ne wato na wuta don saboda a ƙona kafirai su ba zafinta suke ji ba domin sai Allah ya so a ji zafi ake jin zafi kamar yadda Allah ya sa wuta ta zamanto sanyi ga annabi Ibrahim qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ga wuta tana kuda amma sai ta zamanto sanyi mai aminci ga annabi Ibrahim to su ma za a saka su su zamanto makamashi don su kona kafiri wato su taimaka wato su yi ibada ga Allah ta hanyar kona kafirai ba don saboda su za a yi musu azaba ba ta hanyar haka za mu haɗa ayoyin akwai mas'ala guda ta ƙarshe kan wannan aya insha Allahu ta'ala sai in Allah ya nuna mu darasi na gaba za mu zo mu ci gaba da bayani gurgudun abin da Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mu abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta muna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh